عليكم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا وحبيبنا وشفينا مولانا وملاذنا محمد رسول الله أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وبعد yan uwa barkamu da kasancewa daidai wannan lokaci domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan shafi mai albarka na rasulun amirin wato na sarki zaki kamar yadda yan uwa suke sauraron mu a daidai wannan lokaci za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda muka saba a gwargwadon fahimta na magabata tare da mujarati da hadisan annabi Muhammadu da musayara da fahimtar shugabannin musulunci insha Allah za mu tashi a cikin sura nan da muka sani wanda muke karatu cikin ta suratul baqara Allah subhanahu wataala ya bamu ikon faɗin daidai abinda muka yi kusakurai kuma Allah ka yafe mana kamar yadda kullum mukan samu manya-manyan baki da suke halartar mu a yau ma mun samu manya-manyan malamai musamman a sayyid ashamuyi wanda ɗaya da cikin manya-manyan malamai ne masu faɗakarwa ga sayyid malam muhammad abdullah wanda shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne wanda suke da faɗakarwa allah ya saka musu alkhairi da wannan sharafa da suka yi allah ya saka mu kuma kowa da alkhairi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبقة الله ومن أحسن من الله سبقة ونحن له عابدون
الله سبحانه وتعالى yana mana bayani akan tsarin annabin mu annabi Muhammad da yadda ya zamto yahudawa suka yi amfani da wannan dama domin suka sun shigar da mummunan akida da mummunan fahimta ga wannan tafiya na shugaban halitta annabi muhammad to allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa manzan allah ba irin tafiyar su za a yi ba tafiya ce irin ta annabi ibrahim kamar yadda mun faɗa ayoyi daban-daban Allah ya yi bayanin cewa ya yi umarni ga shugaban halitta annabi Muhammad domin ya yi biyayya da bibiya ta hanyar annabi Ibrahim alaihi duk da cewa shi annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya halicci manzon Allah ya ware mai khasa'is da sajaya da ɗabi'u da abubuwa wanda yake cikin manzon Allah ne abin da ya shafi amana abin da ya shafi gaskiya abin da ya shafi adalci abin da ya shafi haƙuri abin da ya shafi isarwa zuwa ga Allah to da Allah ya tara wa annabi wannan sai Allah yake cewa dukkanin wani annabi a ɗauki ɗaya daga cikin ɗabi'un ya shahara da wannan ɗabi'a amma lokacin da aka aiko manzon Allah sai Allah ya ce ulaika alladhina hadahumullah fa bihudahu muqtadi wa in duk ɗabi'un da na ba kowane annabi misali annabi zakariya an ba shi haƙuri annabi ayyuba an ba shi haƙuri da juriya annabi nuhu an ba shi yawan kiran allah da juriya shi ma annabi ibrahim an ba shi munajati da allah da juriya annabi musa an ba shi shagwaba a cikin adaran ubangiji annabi isa an ba shi duka kowane annabi da abin da aka ba shi da abin da ya kaɗaita da shi an ba wa annabi isa zuhuru da sufanci an ba wa annabi musa ma'arifa da ilimi annabi ibrahim ma'arifa da yakini an ba mu kowane annabi amma da aka zo kan shugaban wa annabi Muhammadu sai Allah ya tattara wa annabi Muhammadu sai ya ce ulaika alladhina hadahumullah fa bihudahum muhtadi wa'innan su ne Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su to ya rasulullahi dukkanin shiryan su ka tattara ka bi wa'innan shiryan to sai Allah ya ce summa auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa mun maka wahayi domin ka bi kan addinin annabi Ibrahim addini sassauka. To da Yahudawa sai suka tashi sai suka wanda ba su yadda ba. yaya za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo addinin da yake yi addini ne irin ta annabi Ibrahim ba irin tasu da yahudanci ba to shi Allah yake cewa sai bugata Allah wannan addini idan kai fasaddihum Allah Allah ne ya isar da kai zai isar maka dukkanin sharrin mai sharri ko huwa samiul alim sannan Allah ne maji masani sai Allah ya ce sai bugata Allah wannan rini shi ne rinin Allah idan an ce asibu shi ne kamar rini kamar yadda yake wato kamar yadda Allah ce fitratallah sibgatallah dukkan wannan kusan ma'anar su guda ɗaya ne wani mushrik Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa dukkanin masu rini suna iya kokarin sirina abu wanda yake fari ya zama baki fari ya zama bulu fari ya zama wani kalar da ya zama ya ce amma har yanzu sun gaza samun rinin da zai mai da baki ya zama bari ya ce amma Allah shi kuma shi ke rina bakin zuciya da kafiri ya mai da shi fari ba dan komai ba saboda shi ne asalin wanda yake da ainihin kalolin na hakika kowa ya ne ɗauki kalar da ya samu dukan an tara kalolin sai ka dace kalolis babu kalar to ashe hakikanin kalan yana wajen ubangiji shi ne yake ba da kalar da ya cancanta to shi sa Allah ya ce subhanallah wanda rini da Allah ya tsara annabi mu annabi Muhammad to shi annabi rinin Allah ne ba wanda yake bisasar da shi ko ya canza zuciyar manzon Allah wa man ahsanu min Allah sibka Allah yace tunda kwanilar da manzon Allah na tsaro shi a irin wannan kin tsarin waye ya isa yi wani mai kyau irin annabi Muhammad babu sai da shi Allah saka shi ya tsara wannan ziri yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunna na ubangiji dukkanin ɗan adam idan an halice shi min da sai in ganta daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi yana gaya mana cewa kullu mauludin yulad al fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kowane ɗa idan an haife shi akan haife shi ne akan ziri na ubangiji wato wannan fitra shine sunna sunna ita ce fitra sunna ita ce sibgha to akan haifi kowane ɗa akan wannan fitra din kowanne da aka haife shi ne akan sunnar manzan Allah idan kaga mutum ya halaka halaka ta fi yi go wahala wa dan adam akan shari'a amma saboda shi dan adam kurma ne makaho ne mara gani mara ji ne to kullum wannan halakan yake nema da wahalar halakan haka zai halaka to shi Allah ya ce subhanallah wannan sigga tsari ne na ubangiji Allah yayi wa man ahsan min Allah sigga waye ya kai ubangiji kyakkyawan tsari wanda ya samar da babu cikin akwai ya samar da akwai cikin babu babu irin Allah madaukakin sarki wa nahnu lahu abidun mu ka gaya mai yahudawa wannan amsa ne mu wa Allah subhanahu wataala za mu bauta ga Allah za mu biyayya ba ga wani ku ba mu alƙiblan mu shine alqur'ani sannan kuma hanyar da annabawa suka bi kamar yadda Allah ya gaya mana am kuntum shuhada in hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله يتبارك نعم
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
Allah subhanahu wata'ala yana ci gaba da ba ma Yahudawa sako saboda irin gaggawa da suke yi da iya yi wajen su faɗi abin da suka so a janibin manzan Allah. Kamar yadda muka sani kowane annabi da irin karamcinsa da girmansa, amma na manzan Allah daban yake. Idan ka taɓa annabi Allah cewa yake yi zarri wa man khalaqtu wahida. Ni ne zan ba da amsa domin an taɓa wanda shi yake faɗa akan Allah shi kuma Allah yake faɗa a kansa to shi sa kamar yadda muka yi bayanin a baya ayoyi ne sun fi ayoyi ɗari da wani abu aka dinga jerawa mai yahudawa domin annabi ya zo garin madina yana muzahama da su wa'annan yahudawa wannan kuma sura ne mun sani dama sura ce madaniya tunda ya zo garin madina to yana daga cikin khasa'is na sura na garin madina kaga ana magana akan abin da ya shafi munafikai abin da ya shafi yahudawa abin da ya shafi abin da ya shafi wato tabbatar da ahkam wannan duka daga cikin ayoyi suwar madaniya to amma da yawa suwar makkiya a cikin su aka fi bayanin abin da ya shafi tauhidi da shauransu amma sai ga wannan sura saboda sun juyo da hannun agogo baya Allah bai daina mayar musu da martani akan abin da ya shafi tauhidin ba to shi Allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulullahi atuhajjuna billahi yanzu har ku din nan kun kai ku zo ku yi jayayya da mu ku ce dole sai mun yi addinin ku lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara kamar yadda suke faɗa Allah ya ce tilka amaliyuhum sannan da wani wajen da suke cewa wato su dai maganganu ne da aka sa cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah masoya Allah duk wanda yake so Allah ya so shi sai ya so mu wanda yake so ya bi Allah sai ya bi mu to shi ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya musu atuhajjuna fillahi yanzu za ku yi mukhasama da mu ai atuhasimuna fillahi za ku yi mukhasama da mu mu ce ku ce kuma fillahi a cikin samuwar Allah wa huwa rabbuna ubangijin nan Allah shine ubangijin mu wa rabbukum kuma shine ubangijin ku amma yanzu kuna jayayya me yasa Allah ya turo manzon Allah me yasa Allah bai turo a cikin kabilar ku ba me yasa ba ai kaza ba to ai in har kuna da imani huwa rabbuna shine ubangijin mu wa rabbukum shine ubangijin ku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lana a'maluna sannan aikin mu namu ne tunda ba za ku yi imani da Allah ba to yanzu ku bar mu mu mu kwan akan aikin mu ku ma ku kwan akan aikin ku wala na amaluna ku bar mu yi aikin mu a mana sakayya da shi wala kum amalukum ku ma za mu bar ku akan aikin ku in kun yi da ita da muku sakayya wa nahnu lahu mukhlisun amma mu kusan mokifin mu shine mun tsarkake ubangiji da shi muke wa ikhlasi gare shi muke bautawa Allah ya taimake mu am yaquluna
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Allah subhanahu wataala yana cewa am taquluna ko kuma am yaquluna idan aka ce am yaquluna yana ishara ne ga cewa jumlan musta'nafa ce an sake sabon magana idan an ce am taquluna yana ishara ga cewa am din nan an yi adafin jawabin bayani za a ci gaba kamar yadda Allah ce kul atuhajjuna na fillahi nan ba zai zama an yi iltifati bane iltifati yana ishara ne da cewa an yi istinafin sabon magana to idan mutum ya karanta am taquluna ko ko wannan jayayyar da kuke yi da mu cewa kuke so kuke ku ce inna ibrahima annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaquba da annabi yaquba wayin nan din nan wal asbab da ayyan annabi yaqub su annabi yusuf da yan uwansa karun hudan su ma yahudawa ne au nasara ko ko so kuke ku ce su ma nasara ne bayan Allah ya kore ko kuma Allah sa ya cewa ai abinda wa'innan su so suna son su yi jawabi iktirabi ne an din Allah ya zama na iktirabi wato ai abinda suke so su tabbatar shi ne ba wani abu bane wannan jayayyar da suke so suke wa'innan mutanen su gaya maka ya rasulullahi cewa annabi Ibrahim da annabi Mu- Isa da Ishaq da Yaqub da al-Asbab kanu huda Yahudawa ne su kuma nasara sun suke ce kanu nasara nasarawa ne Allah ya ce to abinda za a ba su amsa nan shine kul annabi ka gaya musu a antum a'lam ku ne masu ilimi a dillahu ko Allah ku kuka halicce su ko Allah ku ka turo su ko Allah duka amsa Allah ne to idan ko Allah ne Allah ya ce su ɗin nan musulmai ne kamar yadda suka faɗa su da kansu wala ta mutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu sai kuna kan addinin nan na musulmi to tun da haka ne kuwa Allah yake cewa faman azlam ai babu mugu azzalimi bakin azzalimi munkiri kamar in man ka taba shahadatan kamar wanda ya ɓoye sai da karar inda huda take cikin littafinsa babu azzalimi kamar wanda ya koye shahadata min Allah inda wanda ya koye shahada sai da karara a littafin su an tabbatar musu cewa wannan annabi annabi Muhammadu sallallahu ga yadda yake ga irin al'ummansa ga yadda yake ga irin sahabbansa kamar yadda Allah yake cewa zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili dukkanan dai bayanin manzan Allah da sabansa na nan a cikin taura na nan a cikin injila amma suna sane suna rurrufewa Allah ya ce to lallai wa mallahu Allah bai zamo bi ghafil zai kau da kai ya rabkana amma ta'maluna akan abin da kuke aikata da muku sakayya Allah ya sani
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ubangiji yake cewa tilka ummatu wa'annan wa'inda muke ba ku bayani annabi ibrahim da jama'ansa da sauransu dukkaninsu da jama'ansu kare khalat al'umma ne wanda sun gabata sun rigaye yanzu idan kana so kai addini waye mai zamani shine manzon Allah shine kadai wanda al'ummarsa ba ta wucewa tun da ya zo to ya shimfiɗa kenan ba abin da zai naɗe amma da ya zo kowane annabi zai tattara saƙonsa ya naɗe ko kuma inda da annabi to zai shigar da inuwar saƙonsa cikin ƙarƙashin inuwar manzan Allah kamar yadda dukkanin wani annabi zai tashi ƙarƙashin tutar manzan Allah ranar tashin kiyama to Allah ce tilka ummatu tsaran ka wa'inda ake bayani wa'incan al'umma ne ga da kalatu wanda suka shuɗe suka gabata laha ma kasabat duk abin da ta yi nata ne walakum ma kasabtum kuma abin da kai naku dalili wannan Allah ya musu raddi ne da cewa da suke yi ai su yayin annabawa ne suka ce to da annabi ya bayyana ta maganar annabta annabta mu yanzu ba kin annabta ne mu da a rana ɗaya mun kashe annabi dari uku iyayen mu ne ba su bai wa aka fara annabta nan a laraba haka suka faɗa to in dai wannan ne su aka fara yin ta yau mu ba ƴaƴan annabawa ne jinin annabawa ne dukkanin mu ƴaƴan annabawa ne to wannan maganar da suka yi shine Allah ce to tilka ummatu ba su labari wannan al'umma ne kada kala ta wuce wannan bayanin cewa kakanni na babbanni na a wuce shi ku yi maganar ku me kuke yi na addinin Allah wannan yasa sana da shin ayoyi da suke tabbatar da mutum kai ya rudu da kasancewar iyayensa ko da kana jin a nasabarka ana jingina ka da manzon Allah domin haɗarin da ke tafiyar shi ne akwai wa'inda muna nan alal yakin cewa cinin manzan Allah akwai wanda muna nan akan kyakkyawan zato mai karfi duk wanda ya ce shi sharifi ne muna kyautata zaton jinin annabi Muhammad wannan mu haka muke babu inkari sai dai idan alamomin inkarin suka bayyana daga gare shi to amma sharafin mutum jinin annabi yakan ba shi ne idan ya bi manzan Allah bai saba da annabi Muhammad ba amma idan mutum ya saba da manzan Allah rushe shi ake yi a dauki annabi Muhammad domin annabi shine silar alaƙar mu da duk wanda zai yi da'awa ko zai zo ya bayyana wani sila manzan Allah sallama yayi magana akan cewa kamar yadda alqur'ani ya faɗa cewa ranar kiyama rana ne da za a yi dukkanin nasaba da dukkanin dangi rana ne da babu wanda za a ce masa kai dan waye a me kai tambayi ke na ranar kiyama to amma manzon Allah ya ce ana layan qati'u nasabi wa sihiri wa sababi in dai nasaba ta ce in ji manzon Allah yace sai ta yi amfani ko a wutar jahannama ne za ta amfani nasabi wa sihiri haka in dai surkuntaka ta ce ba za ta yi amfani wasu babi haka in dangi na da za ta amfani kamar hadisin da kwanakin ka karanta na ɗaya daga cikin ƴaƴan sayyidina Abi Talib wanda aka yi wani magana marar daɗi da ita maganar sai ba mata daɗi ba akan maganar har da kai kamar an soki ƴaƴan manzon Allah suna magana ita take cewa fi na rasulullah ai annabi Muhammad mu a gidan mu yake sai suka ce a to ai dama dabino mai kyau takan iya fitowa a juji wanda suka fara magana kenan suka soki ƴaƴan manzon Allah sai ta zo ta gaya manzo Allah annabi ya fito kan minbari ya ce ayyuhan nasu a kira jama'a da ayi da ayi hubba kawai abu ya zo da wuri ya ce ayyuhan nasu man ana ko mutane ku faɗa min ni waye suka ce anta muhammadur rasulullah ai kai annabi muhammad ne manzo Allah ya ce a la an haza as'aluka a wannan bane ku ga mun ni waye suka ce anta muhammadur rasulullah manzo Allah ya ce ana muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn kaza ibn kaza har kai kan adnan kakan sa shirki manzo Allah ya ce ni na sabata za ta yi amfani wasu suna cewa dangantaka da ni ba za ta yi amfani ba ya ce waye gaya musu ya ce nasaba ta za ta yi amfani ko surkuntaka ake da ni za ta yi amfani wannan yake ishara da cewa in an ce wannan jinin manzan Allah ne yana da wani security da za a kula masa da shi matukar na kan shari'a bai saba ba amma in mutum ya saba shari'a sai amfani da hadisin nan na tahziri law anna fatimata binti muhammadin sarakat laqad atayna in ji manzan Allah sai a yi amfani da wannan domin za a fara gabatar da hukuncin addinin Allah amma tare da ana girmama shi eh in bulala wala ne ana bulala ana karama ana dan zani shi saboda me yasa yana da daraja ko ba haka bane ba ana dan dukan shi ana akarama ko ba haka ba sai a masa hukunci amma ba za a yi munan lafazi ga asalinsa ba ko kuma ga zatinsa saboda yana da alaka da shugaban halittar ne akwai kisan da ya inganta a wanda al-Imam al-Ghazali ya kawo kissa ce shahararriya akwai wanda ake ce masa Bahlul dan uwan Harun al-Rashid ne su kuma Abbasiyawa ne suna da jini da manzon Allah tunda suna cikin ahlul bait ahlu ali ala in ala abbas al ja'far domin ahlul bait hawa hawa ne akwai ahlul kisai akwai ahlul bait matan annabi Muhammad akwai wayanda suke ahalul karaba su ma ahalul baiti ne ala aliyin ala ila ala ja'far sannan kuma akwai ahalul baiti al mulhaqun ko kuma al mustadrakun wanda aka ilhaqa su cikin gidan manzon Allah irin Salman bin na ahlul baiti irin wasu akwai wasu da yawa daga cikin sabbin wanda manzon Allah ya ce musu kuma iyalan annabi to wayannan mulhaqai ne sannan akwai ahalul baiti bi ma'ana ahaliyatul imani wanda suna nan a mukamin imani amma ahli bait wanda take martaba al-uswa ita ce ahli kisa sannan me biye mata ahli baiti wanda qur'ani ya nassanta matan annabi Muhammad shi yasa da yawan wanda suke ce zamu aje hadisin annabi ya bada qur'ani akwai yanda an zo da su fadi in an zo wajaje sun fi dari mutum an zo da kansa zai fadi ya aji to saka to wannan maganar shi sai ya zamo haruna da shi na cikin tafiya a cikin tawaga ko shi na ce haruna lokacin shi ne amirin musulmi na amirin mu'mini na haruna ya dan fuski aka sake haruna sai abin bai mai daɗi ba ka san babba ta zuciya kuma tana son girma in Allah ya girmama shi yana sa a girmama shi ya dan yi wanke ya dai ga kamar wani kaskantaccen mutum ne mutane kuma su dakatar da shi ba haruna ba ka ji ne sai ya juya a razanar sabaci wai kai wai ma yake wannan kiran ne ka ana cikin tawaga na sarauta da girma kana haruna haruna sai dama ya yi amawali a fuskar sa kawai sai ya yi sai ce ka wannan shashashen ne shi kuma zubi ne ba halun ba zubi ne sai ya ce masa ka san ni waye kake ga wannan magana ya ce na san ka mana na san ka ba kai ne wanda idan an zalunci mutum an tallafi iza zuri ma'ahalin fi aksar magribi idan an zalunci mutum a makwaran dabar ɗin duniya a mafaɗan yamman duniya kai za a tambaya ba shi yaro da shi ne da ciwon dan karatun za a yi ba shi ya sa faɗi mukamin sai ya gaya mai sharrin kawai sai haruna ya fara kuka sai da kalmar ta yi nauyi kai ne wanda an zalunci wani a nesa kai za a daba sai ce tashi sai ce to na ji wannan bar wannan tambaya ina maka tambaya tun da ka gaya min wannan me kake gani ni yanzu tun da ka faɗi wannan me hali na ya zan yi tsira sai ya ce ai tsiranka a ranar kiyama Allah dama ya bada labari innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim wanda suka kyautata aikin alkhairi suna gidan aljanna wanda suka yi barna suna wajen jahannama saboda an yi zalunci suna gani ya ce kuma na fi kyautar tankana ya layi na biyu ba layi na farko kake ba don an zalunci mutane duk duk da yawa ba a yi kunci ba sai shiru ka san ka da masu yi sai dinka keta ma hijabi ya ce o to haka da haka faɗa ya ce ni yanzu kake gaya min wannan abu amma tara min karabatina ila rasulillah ba ka ganin cewa ina da dangantaka zuwa ga manzon Allah yace eh ai Allah ya faɗa fa idza nafika fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasara rana ne da in an buga kaho an tada kowa to ranar ba wanda za a tambaye shi dangin kawai aikinsa ba za a tambaya ba sai ya shiru ya ce na faɗi dangi na mata kore to ba san cewa na yi aikin haji na yi sallah na yi kaza na yi kaza ba sai ce eh wannan ayyuka da kai Allah ya ce inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqina ko kai ka da kai mai tsoron Allah ne da ya ce eh alamun mai tsoron Allah ka yadda kai mai tsoron Allah ne Allah ya ce in dai an yi aiki sai mai tsoron Allah ko kai kana da tsoron Allah sarki ya shiru ya ce to shi kenan na ji ba wannan ba ban kasan cewa Allah ne ya ceto ba ya ce dai Allah ya ce illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla la ta bosha ba ce to ba ta amfani ba sai wanda Allah ya izini ko kana takaddan kai izinin a cece ka magana ta yi tsayi sai ya ce masa to kai mu bar wannan magana ni na tsaya ne zan taimake ka ka san manya karkita su to da su nemi su baka cikanci na san kana kira na yana so ya gurbata shi kenan ya gurbata ka kana kira na aka ba Harun Rashid mutum ne mai adalci kana kira na amma yanzu tun da haka ne me ya bukatar ka gaya mu sai da ya ce wai ka duba wanda yake mabukaci wai ni ma yana neman in bukata a wajen shi ita bukatar ka nake magana ka ban ka faɗi bukatar ka zan biya maka sai ce bukata ta an ta gidira ne zunubi zunubai na ikaɗe nake wasu gabarta ba ya ce kamar ya kai maganar gafarta ma zunuban ka ni me ya haɗa da maganar zunubai ya ce bayan ka gafarta ma zunubai yana so ka shigar da ni a janna sai ce to ai wannan ba zan iya yi ba ya za ka tambaye da abinda Allah ne zai yi mika ko ka ce maka abinda nake bukata in kana da bashi ka faɗa na san kai talaka ne kana da bukatar bashi ya ce to ai bashin da ake bi na bai kai wanda ake bin ka ba kai yanzu duk mutanen da kake wakiltar su don bashin su a kanka yake ni kuma ka san cewa layi musallin bauli bil bauli ba yadda za a yi a wanke albaulu fitsari da fitsari ka yi fitsari sai ka yi fitsarin wani ka wanke fitsarin ka ya ce in ka daura min bashin in ka biya bashin da ka daura min wani bashin ne na ka rike kanka ka rike na ka rike nawa da an da lahira yi asalin da za a yi to da ƙarshe sai gane tattaunawa da shi ba zai yi ba sai ta masa me yasa kake gaya wa irin wayannan maganin yace kana tsoron mutuwa kana tsoron mutuwa ne yace to idan ina tsoron mutuwa me yasa nake tsoron mutuwa dan Allah ni ma na gane ina tsoron mutuwa amma ga yau ne yace saboda ka rusa gidanka na lahira ka gina gidanka na duniya gidanka na lahira ka rusa shi wannan fa abin da yasa kissa tana da wa'azi ka rusa gidanka na lahira ka gina na duniya shi yasa ya ce amma da a ce ka gina gidanka na lahira da kullum so kake ka mutu mu yanzu da ke ba mu gida a duniya lahira muke so mu je harun da shi sai shiru sai ce to yanzu nan kalamai da kake faɗa dole har na shirya yi kuka bayan yi kuka amma ba zuciyarsa bane da sai ce to yanzu a mai hukunci za a yi hukunci a kashe ka yace haka nake so sai wasu ka fara a'a ranke da ɗin ranke da kar a kashe shi kar a kashe shi dan kuma kare shi ma jinin manzan sannan na biyu kuma shi yanzu da kake kallon sannan da ka kashe shi labari zai yaɗu bayan zai yaɗu ranke da ɗin alhaki sai ce sai ya fashe dariya ya ta dariya har da shi sai ya bai damu da magana wanda suka ce kar kashe shi ba ga wanda aka ce a kashe shi wani ga na dariya kaji masu zubi ya yi dariya ya yi dariya ya haruna shi ya ce kai ana maganan kashe ka kana dariya ya ce to ai dariya da nake yi dole ne dariya ya ce to mawa kake yi ni kake yi ko su ya ce dukan ku kake muku dariya shi ba girma ba dukan mu kake mana dariya da ni da su ya ce da kai da su me yasa ni kake min dariya ya ce to ai gani nai wa'inda ba su da ikon su kara mu wani lokaci awa daya wai suna neman a wajen wanda shi bai isa ya rage nasa na awa ɗaya ba in dai na in an rubuta yanzu zan mutu to take zan mutu ko ka kashe in an rubuta ba zan mutu ba haka ba zan mutu ba ya za ka yi da ni an rashin kan sai fara tafiya ya kan gistin ya ce abin shi ya tafi ya aje masa darasi amma ka in ka auna wannan harun rashid a azzaliman shugabanni na yanzu waliyi ne ko aka ce da kai cikin annabawa duk da ya yi irin nasa karna kowa da irin abin da yake yi to amma ka duba wannan nassin da ke ciki shi ne yana sanar da shi cewa kada ka rudu da kasancewar kai ga kusancin kada manzon Allah to ka fara bin Allah Muhammad mun duba da abin da zai ba mu ishara da dan annabi Nuhu ba haka bane ba dan annabi Nuhu wanda karrar Qur'ani da ne bana annabi Nuhu karrar Qur'ani ke gaya mana cewa annabi Nuhu ya ce masa ya rabbi ya Allah ai ka halaka dana kan shi fa dan nan min ahali dangina ne Allah ya ce ba dangin ka bane inda mu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih wannan aikinsa mai muni na tsami jininsu daga cikin jininka idan kuka duba matan annabi lutu ga irin abin da ya faru da ita Allah ya sako mata da wuta ta kibe idan za mu dinga duba irin wa'innan abubuwan da ya dinga faruwa to ashe zai zama mana darasi cewa mutum ya duba aikinsa tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum duk abin da kare al'umman gaba ta gabata ba wanda za a tambaye shi meye al'umman gaba ta kisa wanda yake bata lokacinsa wai zai hude sahabi wa da kai shi wuta wa da kai shi aljanna kai tukunni mai shiga shiga wutan balle ka shiga aljanna kai fa yanzu ana magana na ji lahira da kirma ma hisabi sai da kafa a cikin ko ruwan bagaja ba su sun zuwa qur'ani alhamdulillah za su ji da musu hisabi ai akai wuta ma rabo ne dan lokacin da Allah zai fushin an tsaya akwai lokacin da in fushin ta yi fushi hali ya ja hali da ka gana su suna cewa ubangiji mu ko ta kai mun ka sai da sayuwa ta kai tsewa tukunna Allah subhanahu ta'ala ceto na farko da annabi zai wani ceto ne ceton an koyi sabi to a bakka ba ma hisabi ba ai ka fi kowa wahala yanzu ko jarabawa ne a zo a ba mu wani ya faɗi wannan ba shi ya ci kai kuma a makka in ka je ka yi ba sunanka kawai sai ai kai ba sunanka shi alkhairi ne zai iya zuwa ya gyara kai kuma ba ka cikin tsari ne ma to mu da yawa ba mu cikin tsari su suke cikin tsari Allah ya sauya to shi Allah ya ce ba wala tusaluna amma kanu ya'malun babu wanda za a tambaye shi akan abin da wani aikata jiya mun ja hankali akan irin wannan Allah ya taimake mu sai kula shafa'a سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
dalilin sauka wannan aya annabi mu annabi Muhammad lokacin da ya zo shi garin Madina Allah ya ba shi dama ya ce ya Rasulullahi an maka umarni ka yi sallah amma sallar da kake yi ina kake so ka kalla ina kake so ka kalla manzalla sai ce to ana kallon ɗakin kaba duk annabawan da suka zo ɗakin kaba suke manzalla sai ce zan kalli yanda su waɗannan yahudawa suke kalla shi ne suna kallon baitul gudus saboda su ne majority a lokacin a garin madina domin sun gazo sun tara madina akan cewa sun karanta littafin su annabin karshen zamani a nan zai rayu sai suka ce bari mu zo mu mamaye wajen dan mu yi imani da shi da ya zo kuma ya suka ce a'a ma abu bi kafir bi Allah sai ce fala da tallahi kafir to wannan kafircin da suka yi su yahudawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wannan wajen babban fitinar da ya faru da su sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kalli baitul qudus sai suka dinga murna shi kuma da manzan Allah dake harisun alaikum sannan kuma walau kunta faddan galisar kalbi mutum ne mai taushi mai so ya sa imani shi ya yi haka ne domin yahudawa ya sassauta zuciyarsu su juyo kan sha'anin shi annabi sai da yi sallah yana kallon alƙiblan baitul qudus na watanni goma sha shida wata ɗaya wata sha shida to lokacin da manzo Allah ya fahimci cewa masu imani sun yi wanda ba za su yi ba ba za su yi ba munafikai ne suna nan ana cikin sallah sai na Anas ibn Malik alwaya sai ce ana sallan azhar da rana kata annabi Muhammad ya raka a biyu a sallar azhar din kawai sai aka manzo Allah ya juya kowa dole ya juya domin alƙibla ta juya da Allah ya saukar masa cewa a fa'ina ma tuwallu fa sammu wajhullah duk inda kuka kalla nan Allah yake sai da annabin nan yake kalla to nan kuma sai manzo Allah ya juya kibalal mashriqi ya bar maganar magribi ya kuma mashriqi ko ko ya bar maganar mashriqi ya kuma magribi tunda su ba ma mashriqi bane da nan shimal wajen hudu su to da manzo Allah ya juya ya kuma kallon ɗakin Ka'aba sai zama duk sahabbai sun juya babu wanda ya isa ya waiga bayan da manzon Allah ya kalla ba a wannan ne aka yi sallar da mata a gaba maza a baya sannan ga limami kuma a baya dan da ya juya kowa kai juya yayi aka ci gaba da sallah haka shi yasa wanda suke auna manzon Allah da hankali mahaukata ne da annabi da zuwan musulunci ya zo cewa an da yi sallah mace sai ta yi aski ta yi malu tal sannan ta zo ta shiga gaba ita ce limani ladan a samu mace da ta fi iya kowa murya kuma waka za ta yi haka za ni addini ba ta da ikon ka ce ai in haka haka yanzu ya yi da mutunci to ai mutuncin addinin manzo Allah ne ba kai ne zaka ce ka za mutunci bane al'adar ka kai na bahaushe mu yanzu al'adar mu na bahaushe in baka san kabari ga kai mai mutunci ne ba ka da mutunci sai balle baka saka wula ba mu a muna jin labari daga bakin manyan mu suna cewa da an mutum ya shiga kasuwa ba hula ma bin shi ake nan kaga barawo kaga barawo kaya ya zo doka shi saki sa hula domin Allah Allah yake yi ya ga ba wani kaya ya sintuma a kansa shi ba dan dogo ba barawo to mu kuma wannan al'umman idan ka je ka san turawa haka ne nan da suka su matse su toki kuma wallahi haka ne malaman su waliyai ma suna ce haka sai ka ce wannan an gama ne mamman ya sa babbar riga ne amma al'adar ka kenan to mu mai da al'adar mu fiye da addini wanda wannan son zuciya ne to shi yasa Allah sadara manzo Allah sallama da ya juya kowa ya juya ba sahabi ɗaya ne cewa manzo Allah me yasa ka juya yanda na kusan cewa hadarin auna manzon Allah kenan sai wasu suka zo suka samu manzon Allah suka jijjiga magana suka suka ce to kun ga dama abin da muke faɗa yanayin ganin damansa a baya me aka faɗa a baya sun zo suna cewa ma nan saf min ayatin aw nun siha na tilka irin min aw misliha ai zuwa suka samu manzo Allah suka ce to shi Muhammad yau ya ce ai kaza gobe ya canza ji ya ce ai kaza yanzu ya canza dama yana mana ra'ayi addinin shi ne shi Allah ya ce na ati bi khairin min ha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ni ne mai iko nayi kuna da ja ne ba wanda yake da ja to da suka juya din sai wasu ba su samu manzo Allah eh to ya ra'ayi da kana sallah ga mutanenka ka ce a kalli baitul qudus yanzu kuma ka juya kana kallon ɗakin kaba ka fara ka ayin gida ne la ilaha illallah izgiri fa kenan to ko ko ayin gida ne yanzu shi Allah ya ce sai kullu subha'u minan nas akwai munafikai as-subha'u anan yana nufin al-munafiquna akwai wa'inda munafikai ne suna cikin mutane kamar yadda a baya Allah ya kira su ala innahum humus subha'u walakin la ya'lamun wayin nan su ne munafikai Allah ya ce da su su same ka ya rasulullah da su ce ma wallahu an kibarci man da ke kano alaiha me yasa da muna kallon baitul qudus yanzu ka juya kallon ɗakin ka ka gaya mana dalili Allah ce ka ce musu kullin lahi al-mashriq wal maghrib dalilin babu ciki gabar na Allah ne yamma na Allah ne ko na ku ne in na ku ne sai ku hana ganin wani ɗaya daga ciki to hajjin da ba na kuma ne Allah ne ya yi umarni a yi haka za a yi ya haɗi man ya sha ila siratul mustaqim Allah zai shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki wanda yake mai kyau kuma shi ya shiryar da mu kuma dinkin da Allah ya annaba babu wani annabi da ya zo yake kallon sabanin ɗakin Ka'aba domin Allah ya ga mana dama addinin nan millata Ibrahim hanifa addinin annabi Ibrahim ne to annabi Ibrahim ne shine ya fara kallon ɗakin Ka'aba Allah ya taimake mu na'am وكذلك جعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة
da kuka gani din nan muka yi muku muka shiryar da ku ja'alnakum mun sanya ku ku al'umman annabi Muhammadu ummatar al'umma ne wasaban wanda suke tsaka-tsaki adilan khiyara mun sanya ku al'umma ne adilai mun sanya ku al'umma ne zabaku da ta kuno shahada ala nasi domin ku za ku shaida wa dukkanin mutane ranar tashin kiyama wa yakuna rasulu alaikum shahida annabi muhammad kuma shine kuma zai muku shaida sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana da cikin ayoyin da take nuna ishara da girman manzon Allah wanda bayanin ta abu ne mai tsayi amma daga cikin abin da ya tabbata hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari ya rawaito a cewa Abu Sa'id al-Khudri yake cewa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ranar kiyama za a tsaye da shi idan Allah ya ce da annabi Nuhu za a tambaye shi za a tambaye shi a ce masa Nuhu ka isar da sakon da Allah ya turo ka a matsayin ka na annabin da ka fara samun kafirai annabi Nuhu ya ce na isa amma asalin ruwa ba annabi Nuhu bane tun daga alƙalami Allah ya fara tambayar alƙalami yaya abinda aka ce ki rubuta ki rubuta na rubuta daidai ubangiji to to lawul mafuzi shi ne zai ɗauka ga israfilu israfilu yaya eh ubangiji na na tabbatar da shi zuwa ga jibrilu malaika jibrilu fa ci ai na kai wa annabi adam na kai wa annabi na kai wa annabi isa na kai wa annabi musa na kai wa annabi wadi duk na je musu sai Allah ya tara annabawa ku annabawa yaya an je muku shi sallah ya ce fa lanasalanna alladina ursila ilaihim wa lanasalanna al-mursalin wa'inda aka turo ɗin ma za mu tambaye su manzannin ba kuma mun tambaye su to idan an kawo duka wani annabi ko annabi ce eh na kai na kai kowa ce na kai sun haɗa baki sun faɗi daidai sai Allah ya ce to a taro al'umma su a kira su su faɗa yaya kuka zo da mummunan aiki haka ba su magana sai su ce mu ba ku ne mutane annabi Nuhu ba shekara hamsin ɗari da ɗari tara da hamsin yana kiran wallahi ma ja'a bashirin wala nazir mu din wallahi ba mu ma san wani annabi na ba ai mu da ma annabi ne mu ne dan ungon mu ne kabila mu ɗaya ashe annabi ne wallahi ma ja ana min bashirin wala nazir babu wani Allah kamar kai ka ce mana mu yi imani mu ki imani wallahi Allah gaskiya abin kawai ba mu ga wani mutum bane da da'awar annabi da mun yi imani wasu kuma suke a a a a wa da kai tsoron Allah a a kar ka mana shirin mutum sai Allah ya ce to a dakata Allah ba dai gaskata bai ce annabawan sun yi daidai sai Allah ya ce musu annabi Nuhu Allah ya ce wa annabi Nuhu ya Nuhu ya ya labari ka ce ka kai sako Musa ka ce ka kai sako Isa ka kai sako ka duba duk girman annabawan nan duk ba don kai bane dan a nuna mana girman annabi mu annabi Muhammad duk kun ce kun kai sako amma su fa gashi nan abin da suke cewa sun ce ba ku je ba sun ce ba ku kawo musu sakon komai ba sai su ce wallahi Allah mun kai sako Allah sai ce waye shaidan sai ce shaidan mu su ne al'umman annabi Muhammad al'umman manzon Allah su ne shaidan mu sai Allah ce su ne shaidan ku eh a zo da su to za a zo da mu sai mu mu zo mu tsaya sai mu ce to ubangiji ya sa mana tambaya nuhu ya ce ku ne shekarsa musa ya ce ku ne isa kowa ma ya ce ku ne to me labari ubangiji wani labari ake tambayin mu eh wa'annan kabilan al'umman annabi nuhu ne annabi hudu annabi salihu annabi wani duna tura annabawa zuwa gare su amma su sun ce mun ba je ba amma su sun ce su sun kai to shi suka ce ku ku ne shi su to idan ku ne shi su me ya hujjan ku sai mu ce eh ubangiji haka yake mu shaida ne Allah ya gaya mana inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an yatihum adhabun karshe hadda aka yi qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin annabi Musa gashi nan ila fir'auna wa wani wa wani annabi hudu ila kaza wani samudu wani kaza kawai mu faɗa sai su ce kai ka duba yara kuɗin nan fa kun zo bayan mu amma yanzu har kuna da labari a kanmu wannan ba kai ne jikan wani ba na shek- na ɗari biyar eh haka ne shi ne jikan wani ɗari biyar wallahi haka ne ni ne jikan wani ɗari biyar amma dai gaskiya na faɗa Allah sai ce kar ku yi jayayya tsakaninku ba a jayayya a gabana abin da nake tambaya ku da kuka ce kun sani kuna da hujja mu ce muna da hujja hujja mu kuma koya maka ubangiji qur'ani ne sai Allah ya ce to wani qur'ani ne ka ce qur'ani ka ci qur'ani ma ba karba ba shine Allah ya ce wannan ayan ja'alnakum ummatan wasatan ku al'umma ne masu adalci litakunu shuhada 'ala an-nas za ku shaida wa dukkanin mutane har mala'iku har annabawa to idan aka zo aka ce to ku na al'umman yayi aka yi ku samu gaskiya sai mu ce abin da yasa qur'ani ne annabi muhammadu ne ya zo da shi sai Allah ya ce wa kuka ce sai mu ce manzon Allah sai Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah ce annabi ne ya gaya muku su ce eh shi ya gaya muku eh Allah ce ni ne na turo shi da gaskiya shi bai karya Qur'ani ta faɗa Allah ya ce a gaya masa waye kenan ta aka ce annabi Muhammad ana faɗin kansa ya ce wa kafa billahi shahidan Muhammadur rasulullah shi yasa a suratul nisa'i lokacin da manzo Allah ya gaya wa sayyidina Ubay ibn Ka'ab Ab- a- a- Abdullahi ibn Ummi Ab- Abdi kenan ko manzo Allah ya ce masa ikra alayhi alquran karanta mun qur'ani ya ce a akrawa alaika alqur'ana wa alaika munzil in karanta qur'ani ba kai kai aka sauka annabi ya ce a inni uridu an asma'a min inda ghayri wani nake so ya karanta ma ni ma ina so in ji a bakin wani ya fara karanta qur'ani sar sar sar sai zo fadin wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida annabi ya yi kake jin wannan magani ranar da kowace al'umma da mu tada annabinsu ya bada shaida mu ki karɓan shaidan sai kai ka zo ka faɗa sai mu ce mun yadda manzo Allah sai fara kuka annabi yana hasbuka hasbuka yayi yayi yayi Allah na yarda Allahu akbar wannan girman manzo Allah wajen Allah ke shi yasa ga Imam al-Bukhari yake cewa lamma da Allahu da'ina li fa'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umam Allah ya turo mana wanda ya fi kowa annabta girma sai gashi mun zama mun fi kowa girma cikin al'umma wani bushe Ibrahim sai take ta sai ce walimla wa izzul abdi izzu maliki in ka cire walimla kawai ka ce izzul abdi izzu maliki girman bawa girman mai gidansa yanzu karen shugaban kasa sai shiga motar shugaban kasa yana wow wow wow wow ya zai wuce sarkin garin sarkin garin ko mai sanda ne in yanzu zai shiga laya kama shi sha ki kuka ya shiga bari ne shi a ce mai karko a cikin babban rigar ka ga ɗaya a gida ka zai ba na motar wallahi na ta ka zai ba na motar to mu al'umma maza Allah ko karnuka ne wala su ne riba ashabul kafi karan su dai ne Allah ya masa ya karrama shi saka nan da mu saya za mu amsa tambayoyi ga manya manyan malamai da Allah ya su mana magana ko na minti uku ne duk da gobe shine ranar khatma albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة إلى lafiya. mai tambaya na farko yake cewa idan mutum ya shafa'i da mutumi zai iya ƙara nafila bayan ya farka
na'am wannan ya makar
ya ja'izi ne wanda ya shafa'i da wuturi zai iya gara yin nafila shi yasa shafa'i da wuturi ana jingina shi da daddare ne ba don komai ba saboda wanda suke yin nafilolin dare so samu shafa'i da wuturi musamman wuturi ka yi shi karshen dare shi kuma ana son shi aga shi da shafa'in sai ya zamo shi ma shafa'in ana son shi a yi shi karshen dare to amma mutumin da yake tsoron irin in ya kwanta za a tashe shi a watsa mai ruwa amma ya sake murginawa to kaga abin da ya kamata shine yayi me ya kamata daga yayi sallar isha'i aka yi asham din nan sai ya sallame yayi sallolin sa shafa'in sa da witirin sa bayan tarawih ya kwanta in ya tashi ya kara fa ne in bai kara ba alhamdulillah to amma idan mutum ya kara ka tashi da dare ko karfe nawa ne ka tashi zaka yi karo nafiloli abun so ne Allah ya taimaka
tambaya na biyu yana cewa malam yana neman ƙarin bayani akan ayan da ke cewa yusi kuma Allahu fi auladi
Eh, wannan aya da malam ya yi tambaya ƙarin bayanin ta ai tana da yawa akwai ƙarin bayani na garada su gaya maka irin mahalatta ko ba haka ba ƙarin bayani ko ba ka karan kulla ga su malam muallim kaga wannan ƙarin bayani ne wanda za su ma bayani su gaya maka ga su tijani duka ne a ce maka eh yusi kuma Allah in ka zo haddace shi ga yanda za ka yi da barbaru ko ba haka ba ko kuma a maka bayanin yusi kuma Allah cewa tana daga cikin sura na suratul nisa'i da irin abin da ta ɗauko cewa tana bayani ne akan abin da ya shafi gado to shi shi kuma lahu wani alfarma ne Allah ya al'umma manzo Allah a takaice abin da zamu faɗa shi kowace al'umma akwai abubuwa da ke faruwa yanzu da rabon gado wallahi ya zo a hadisi ne wallahi da aka rita ne shi da mutum ya duba ga ba da ce ni din da ba da ba kaza wallahi kare yayi a ce ban da gado wallahi na gado kuma wallahi ne shi za a yi ku kun sani amma da yanzu a qur'ani idan mutum ya duba qur'ani gaba da gado kai ta kunkuni a zuciya da yawa suna kunkuni a zuciya sai da me yasa mutanen mu da yawan su ba imani suke da shi ba kuna ganin dai hadisan bukhari yanzu nan wanda zai ce maka hadisan ma an faɗa sato su akai sai da me yasa akwai abin da ya gani shi na yi ita hadisin tana yaki da shi ya kare ta hadisin kawai to wallahi da rabon gado ya zo a hadisi ina muku rantsuwa da Allah rabon gadon nan sai an gama rabawa ne ta ce wallahi da yake ne wala da'if hadisun da'if wallahi da'ifi ne ina da gado amma sai Allah ya ware ya ce mutum bakwai sai gado Allah ya taimake mu
mai tambaya na gaba yana ɗaya ce malam ne jazaba kuma ya ake yin jazaba kuma ya ake gane mutum ya yi suluki ko usuli
wa'ina tambayoyin dukkanin su karatu ake musu ina ga kan jazba mun taɓa yin karatu so awa ɗaya ne da rabi akan menene jazba a jiya mun yi magana akan cewa shehun wala musu bara yana cewa isnan lai sa ne wala min tariqi fi shay'in majzubun lam yuslu bi zati in an ce jazba shine bincika a Hausa ta fisko hakan nan jazabtu ko na binciko shi to bincikuwa din abin da ake nufi mutum wani haske ne ya sauka wa mutum hasken ya fi karfinsa ya ja shi zuwa ga halin da ba zai iya gane kansa ba shi ne a takaice kawai wannan shi ne jazba haske ne ya sauka wa mutum ya ja shi zuwa ga yanda hasken zai yi tasarrufinsa ba shi zai tasarrufin kansa ba an fahimce ni to idan jazba ya zo wa mutum tambayin farko me ya jazba kenan ko wannan shi ne jazba shi yasa da mu duba hadisin nan na ayar qur'ani yanda ake faɗa faɗan mata da larar buhulin jabal jalahu dakkan ko kuma dakka ko wa harra musa sa'ika falamma abaka kuma me yace tubtu ilayka subhanaka tubtu ilayka sai yace wa ana wa ana menene shine farkon da gaske wa ana awwal ni ne farko amma yace a cikin masu imani kafin shi babu annabi nuhu babu annabi ibrahim babu to wannan jazba kenan to shi majzubi an yafe masa laifukansa a lokacin da ke jazba amma jazba ba ta bin kwana uku ba ta bin kwana uku shiga ake yi a fita ba shiga ake a tsawon samun daki ba misali mutum ya ga yana jan an ce majzubi ya ɗauke wa alƙalami kawai sai ya je kasuwa ce ya kamun nama don nama na dubu uku ana yanka mai suke dole ya ɗauka tsada gudu baya ana mishi abu zubi ne shi a cakufa shi a masu zubi a ai yanda yi wannan jazbar to ko da akwai hala na kwana na kwanakin ne to jazba zuwa take yi kuma an fi son ya zama jazbar Allah ne ke shigar da kai jazba ba duniya daga mutum ya ga duniya la ilaha illallah la ilaha illallah kaga wata babban mota Allahu akbar shi ne yadda ake tasban wani malami ko wanda zai kai bayanin shi wannan iskan malami wai yana labari wai ya shiga tasba akan mata a janna bai gansu ba ba kai ka ga su ka ga kaza kai da ila ku yi kabbara Allahu akbar kai Allahu ku ta Allahu akbar wai shi tasba ne anan ya kamata ku nuna kuɗin ku da sha'awar ku na cika da iska ana maganin ku bi Allah kana gana annabi ya kata ku na kuɗin da sha'awa to ai za ku zama fasikai tun a duniya zuciyarka ya shiga da sha'awa aljannan da ka shiga alama da ka shiga ba kana yin gefe da ayyuka kai can Allah ya tsare mu saka jazba sai me kuma wai ne yin usuli ko ko me yin suluki suluki usuli shi suluki shine mutum a duba tafiyarsa yana hada shari'a da hakika mutum yana kan kaddara kuma yana kan a mene ne kaddarar nan shi ma shi kaddara ita ce abin da Allah ya tsara eto alkada'u din ma dai kusan haka ne abin da muke so mu yi magana bai fannin mu'tazilawa da murji'awa yana kan cewa ubangiji shi ke hukuntawa sannan kuma yana kan cewa laifi na kansa ma'ana a asalin hakikanin komai ba abin da zai motsa sai da sirrin ubangiji Allah ne yake ba yake murza komai duk abin da kaga ya motsa da izinin Allah ne to kuma ba za ka kwanta ka ce to ni ma shikenan in nayi bacci ma haka ne in na kafirce ma haka ne in nayi ma haka ne to sai ayi haka ne haka ne kan hada jibutun jahannama a haka ne to amma idan ka tashi shine ka yi imani Allah ne hakan yake umarni da komai ya yiwu sannan kuma kai din kanka ka san da cewa ya baka dama alaina hu sabila in ma shakiran wa in ma kafara Allah wannan shine abin da ake nufi da suluki shi kuma wusuli shine mutumin da ya sadu zuwa ga hadaran Allah akwai wanda ya sadu zuwa ga hadaran wutan jahannama duk mutumin da ya zamo zuciyarsa ta mamaye sha'awa da son duniya wannan ya sadu zuwa ga wutan jahannama ko da yana da tan wusuli zuwa ga hadaran Allah bai da wannan zauki wala mutum ran yana magana mace su bai yace ku zo ku gudu zawiyar mu ga mace suki yace matashi ne za a mai auren tsayayyar budurwa da yake saboda kafin a yi auren ya shiga dan da na la'ila illallah yace wallahi sai an sa bulala da dabaru a kai shi daki amma kana matsubi kana la ilaha illallah ya ka san ne to jazbar ana son jazba ne wacce Allah ne yake fassara ruhinka ba duniya ba an fahimce ni to wannan mutum ya zama ya yi wasuli shi sa Allah ya mace ce akwai wanda wasalu ila saka suna ce sun yi wasuli amma sun tsaya kan sha'awar duniya mutum yana wasuli amma ya tsaya kan mata ya tsaya kan shan giya ya tsaya kan wannan ya yi wasuli zuwa ga mutum jahannam in ji shi Ibrahim da bakinsa amma wanda ya yi wasuli shine wanda ya yi wasuli cikin bautan Allah ya dakkake ya wasile ya jazabtu وإن نصوني وإن الذي كفيت سحالي في الطريق أنا فكلهم بالجسم نعلمنا ولم يكن للأقراب قبلية مثل ما لذا العبد من فيد يروق سنا وأحمد ربي ليس سري آخرا وأصدر أتباعي أني لفنا mutumin da zai yi fara cikin hadarar Allah mun ga lokacin da koko muna gani idan ana zikiri wani ya tashi ya fada akan wuta ba kuma wai dan wani manufa bane a la ilaha illallah ne ta kona shi ta narka shi wutan ko ba za ta masa komai ba amma mun ji labarin wasu ana yin ana ana irin kida ana yaban ka gane shauki ah shauki da ma kawai ana shauki shauki ko sai wasu ka daga shi irin yayi jubba yayi shauki ya fadi ya fadi nan ya fadi can rigan shi har yayi ja Allahu akbar bawan Allah ya rikice ya jijjigi sai aka ce kawai ya faɗi a wani waje irin yi ka san mai jazba da ga wani ma har yana manta cikin halinsa shi jazba ba shine kawo kace ba a jazba kawai shugune suna shiga jazba amma shi Abdullah yana cewa a ni bana bana haila jazba haila ce kai faɗa faɗi ka faɗa da ba haka ba irin maganganun mutum ce subhani ma azama sha'ani ma bi jubbati illallah ni ne sarkakakke ni ne kaza ni ne kaza irin wannan maganganun shi shehu ya ce ba na ni hayati lam ahi idan ba ta rijali ya hidu in wasu maza suna haida ni ba ban ne shi yasa duk abin da na faɗa a wula shi na kai shari'a da hakika ilimin shari'a na cikin sa kuma na cikin ilimin hakika amma ba na haida to wannan matsalar da ta faru shi wannan bawan Allah shauki ashe yake yi sai ya nuna jazaba yake sai suka ɗaga shi da a fita da shi waje sai aka ji daga sama ana ce banka banka banka ashe shi din ya gano banka na kwance ne sanyi ya ratsa shi sai ji iska ne ya gada abu kamar ya ce banka banka kuma da shoki da zai ji ba shoki ba Allah ya sauki to wannan shine ina ga takaice a inda dai ba da wani uzuri ban ba tambayoyin zuwa gobe za mu buƙaci malamai su mana kalma biyu sauran talibobin da Allah abin shi zuwa gobe Allah ya saka alkhairi shi ma shi bismillah da sai shi ma Abdullahi dama da ke gobe muna da baki kuna nan da su zo amma ya fara da ke jawabi bismillah kana to shi ma shi bismillah ah bismillah kawo kawo ah saboda ai mutane suna so su danka bismillah
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الفاتح الكاتب وعلى اله حق قدره وبالله العظيم اما بعد آه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته alaikum salam Ah, shi malam da ya gabatar mana da karatu Allah ya saka masa da alkhairi Ah, hakika qur'ani yana cewa yutul hikmata man yasha wa man yutul hikmata faqad utiya khairan kathira Ah, hakika wannan sakonni da malam ya isar yana nuna mana cewa Allah ya masa baiwa da hikima astagfirullah astagfirullah kuma bayan karatu da yawa wasu suna gabatar da karatu amma yanayin usulubin da za su bi karatu ya tafi allah bai musu wannan ɗin ba astagfirullah kuma kowa ji yanayin yadda abu yake ya san lalle akwai abun kuma akwai hanyoyi waɗanda abubuwan za su tafi to a ƙarƙashin nan da ke cewa allah ya saka masa da alkhairi allah ya ƙara jagora cikin wannan karatu albarkar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shi shaf mai wannan zawiya za mu nemi yan uwa karanta fatiha mara ɗaya a ta kusuri allah ƙara masa lafiya Allah masa jagora cikin dukkan lamuransa dukkan wani abu da yake so ya gani na alkhairi a cikin ƴaƴansa da almajiransa da masoyansa Allah ya nuna masa fiye da haka dukkan wani abu wanda baya so ya gani a cikin ƴaƴansa da iyalansa da almajiransa Allah kar ya nuna mishi albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa al لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على kamar yadda malami gabatar da karatu afuwa daga cikin abubuwan da an sunta wato bambancin majalisai namu na masoya da bambancin sauran majalisai waɗanda suke na wasu daban duk lokacin da ka halarci irin wannan majalisi wanda yan uwana mu suke karatu insha Allah kafin ka tashi sai ka ji an sake sabis wa ruhin ka na soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani a cikin karatu da aka yi banda karatuttukan da suka wato danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayoyin da aka karanta wanda sai an yi bayani a fahimta kamar ayat da aka karanta nawa kazalika ja'alnakum ummatan idan ba a gurin masoya ba za ka samu irin wannan bayanin ba kuma suna tafsiri amma sai a zo a shishafa a wuce amma mu da yake alhamdulillah Allah ya damu da masoya manzon Allah su sallama da sai amma bayanin waye manzon Allah ba tuwatuwa ba haici ba komi daɗi ake ji ana yi saboda haka mun kwalar da Allah mara kina Allah ya saka mana da alkhairi sallallahu ala sayyidina Muhammad fatin katim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka alkhairi ya shi mala Abdullahi an yi awwal da sani kenan a waje da to sai ni malam Allah ka zo aka zo ka zo labudda wajibi ne wajibi ne a shi malam a Shamilu kenan wanda alhamdulillah a babba ne daga cikin almajiran maulan mu shekaru sun goce Allah ya kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana don ya kai ga cewa Allah ya sa an wakilta shi daga cikin makarantun shehi da masallatai zawiya daga Abuja wani yanki na da shi makarantar shehi shi ke kula da shi. To kaga wannan kyakkyawan ah, shahada ne tun a duniya aka same shi Allah kuma ya saka da alkhairi. Ah, Ga wanda ya zauna wasu za su gan shi kamar da ƙananan shekaru amma ah, kowa ya san mahaifinsa a Sheikh Malam Usman Shuri Ashifa. Allah ya kara masa lafiya sannan kuma mutum ne mai tsananin tawadu ya gaji mahaifinsa sannan ya haɗa haske biyu jikan shi malam barau wanda kowa ya san waye shi malam barau musamman dai a zawiyar malam mushu aminu da sauran zawiyoyi to Allah ya saka musu alkhairi to za mu so ya faɗi albarkacin bakinsa ko da na minti nawa ne yi mana addu'a kafin Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu saurari jawabai da yawa daga wajen malamai daban-daban masha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ika ba ta ce ya ce wajibi ba ba ne yin zauna a ifansa. Allah ya saka wa malam da alkhairi ya ba mu wannan karatu Allah ya saka mishi da alkhairi kuma abin da za mu ce sai dai mu yi addu'a din kulana mai wannan zawiya Sheikh Adam Musa Tafa Balewa Allah ya kara masa lafiya a barkar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa yadda yake so cikin halinsa cikin masoyansa albarkar Annabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد فيما حولك وأتم لما سبق ما سلمك من حكمك إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
Allah ya saka alkhairi a kamar yadda muka sani yau rana ne na rufewa ai gobe ne na rufewa ko to za mu yi ta gabatarwa daga zawoyi daban-daban gobe za mu yi karatun minti talatin ne ake so yi sai a ware ga su shuman nayin ga su mai sunan shehi da manya-manyan malamai musamman dan dai kuma an daga aka ce ya zo zai shayar da mu manzan Allah kuma zai sha da mu karatu tun da waje ne rawiya ne da duk wanda ka gansa a, da abin da yake dauke da shi akwai matasa ga sunan sun cika nan da ilimi su ma sani sauran malamai wanda duk kowa man bashi aka ce ce zai ce saboda su- duka wanda ake gani a nan ɗaliban ilimi amma tawadu ya sa kowa yana kuya to Allah ya saka alkhairi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ah, ina ga zamu yi addu'a ربنا عليك توكلنا واليك انبنا بسم الله الرحمن الرحيم to insha Allah ah, gobe muna gayyatar rufe tafsiri muna gayyatar gobe insha Allah inda ga shi dai yau mun yi na 27 ko gobe za mu yi na 28 kuma muna godiya ga wanda suka tsaya cikin wannan hidima musamman kwamiti na tafsir da shi kuma uban shirin sarki zaki da dukkanin ko matasan zawiya da manya-manyan malamai baki daya muna godiya Allah saka mu kowa da alkhairi da Allah mun samu dama a daren nan wanda suke kan online za su iya jin mu in kowa ba samu dama ba sai zuwa gobe wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh